الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضي يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 25 ga watan al-muharram shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 23 ga watan 8 shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa muna nan karatu a cikin alfasulul khamis a jiya mun fara bayani ga akan gabar da malam yi mata take da maratibul igwa maratibul igwa matakai da shedan yake bi wajen halakar da mutane wanda aje mu fara bayani akan guda biyu daga cikin matakan shedan yakan bi matakai kala-kala wajen ya ga di yadda za a yi dan adam bai tsira ya shiga aljanna ba to malam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya kokari ya tato mana wasu matakai kamar guda shida wanda shaɗan yake bi idan bai samu wancan ba sai sauko na kasansa shi ma an bai same shi ba sai sauko na kasansa sai ya je na ƙarshe da wahala eh da wahala ka iya samu wanda zai tsallake duka shidan nan da wahala mun ji na farko mafi girman abin da shaɗan yake so a yi shine shirka a kafircewa Allah maɗaukakin sarki dan duk wanda ya shirka babban burin shaidan shine za su dawoma da shi a cikin wutar jahannama idan suka shiga wuta da shi da shi to har abada ba za su fita ba kenan ya samu abin da yake so inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir kun ga ta tabbata kenan to shine abin da shaidan yake so na farko abu na biyu idan bai samu shirka ba sai tsallaka zuwa mataki na biyu shine bid'a ita kuma bid'a kishiyantar annabi Muhammad ce sallallahu alaihi wasallam sakon da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi sai mutum ya rinka kirkiro ko samar da wasu abubuwan da za su kishiyanci sakon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi don duk abin da yake na bidi'a zaka ga sai ya danne wani abu na sunna sai ya murkushe wata sunna sannan kuma bidi'a take samun tashi duk wata bidi'a da ka ganta ta tashi tana aiki to kafin ta tashi ta aiki sai da ta danne ta murkushe wata sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga kai tsaye shirka kishiyantar Allah maɗaukakin sarki a wajen bauta ne bid'a kuma kishiyantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin da'a ne saboda haka shedan yana son su kwarai da gaske kusan suna tafiya tare tare da cewa bid'a bata kai ga shirka ba sai dai akwai bid'a da takan kai zuwa ga shirka ita matakin bid'a akan kanta ba shirka bace to amma akwai bid'a kuma da take tura mutum zuwa ga shirka Allah madaukakin sarki mana tsari da su gaba daya yan uwa malam yace idan shedan bai samu damar kaiwa zuwa ga mataki na biyu ba Allah madaukakin sarki ya tsare ka da bin sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai ya ciru zuwa mataki na uku shine al-martabatu thalitha martaba ta uku wa hiya al-kaba'ir shine babban zunubi shine mataki na uku sai ya kokari ya dauke mutun ya dora shi akan babban zunubi al-ikhtilafi anwa'iha a bisa sabanin nau'i nau'i na babban zunubi shi duk babban zunubin da ya samu ya dora ka akai shikenan alkaba'ir su ne zunuban da babu abin da yake iya kankare su sai tuba akwai irin zunuban da zaka ji an ce daga sallah zuwa sallah Allah madaukakin sarki zai gafarta maka zunubanka daga ramadana zuwa ramadana daga juma'a zuwa juma'a Allah madaukakin sarki zai gafarta maka zunubanka idan kai abu kaza Allah madaukakin sarki zai gafarta maka zunubanka malamai suka ce wannan ana bayani ne akan ƙananan ƙananan zunubai banda manya manyan zunubai duk abin da kaji an ce masa kabira ne shi min al-kaba'ir to irin waɗancan ibadu da aka faɗa aka ce suna kankare zunubi ba sa kankare irin wancan zunuban irin su zina irin su shan giya irin su caca da sauran manya-manyan zanabai da malamai suka lissafa akwai manya-manyan malamai da suka ware littafi su kutum da guda suka sa masa suna alkaba'ir kamar shamsuddin zahabi ya yi littafi mai suna alkaba'ir haka nan malamai na baya-bayan da ma'amar sali al'uthaimin shi ma ya yi littafi su kutum da guda ya sama suna alkaba'ir littattafai ne masu kyau kwarai da gaske wanda ya kamata mutum ya ɗauka ya duba su don ya ga waɗanne laifuffuka ne ake kiransu da alkaba'ir za ga wasu kawo laifuffuka alal akalli sun kai sittin da wani abu dukkanin su kaba'ir ne kuma da wahala ka shiga cikin littafin nan ka fito lafiya ina fata an fahimta ma'ana da wahala ka fito baka ganka a ciki ba Allah ya tsare mu insha Allah ta'ala zamu zamu sa shi ma makaranta shi insha Allah ta'ala Allah ya ba mu iko kuma yace shedan yana son babban laifi wa hiya fa huwa ashaddu hirsan ala ay yuti'ahu fiha wa la siyama idza kana aliman matbu'an shedan yana tsananin kwadayi ala ay yuti'ahu fiha da ga ya afkar da mutum a cikin babban zunubi kowanne irin nau'i na babban zunubi shedan yana matukar kwadayi ga mutum ya afka a cikin sa sai malai ce wala siyama musamman ma ayi dace idza kana aliman matbu'an idan ya kasance shi wanda shaidan din yake so ya afkar ya zira shi a cikin wancan babban zanubin ya kasance aliman malami ne matubu'an wanda ake bin sa shaidan yana jin daɗin haka sosai ya kasance ya samu wani babban mutum malami wanda ake ganin mutuncinsa ake daraja shi yana da mabiya da suke bin sa a baya to sai ya kokari ya tunzura shi zuwa ga wani babban zunubi saboda afkawar malami cikin babban zunubi babban riba ce ga shaidani saboda laifin ba shi kan malamin kaɗai zai tsaya ba zai shafi hatta da awar tasa ba haka ba ne idan malami ne na ahlu sunna za ga hatta sunna wasu sun zai sun kushe ta a bayan fage saboda abin da malamin sun yi tare da cewa ba sunna ce ta laifi ba wani malami ne ya laifi amma kuma sai an kushe sunna haka nan idan malamin nan ba ba ahlu sunna ba wani bangare ne daban shi ma sai an kushe wannan bangaren nasa to shi sa batar ko zamewar mai ilimi abu ne da yake da illa kwarai da gaske a cikin addini malai ce fawa harisun ala zalika shedan yana matukar kwadayi akan haka ne akan ya afkar da mutumin da yake malami a cikin babban zunubi li yunfiran nasa anhu dan ya kore mutane daga gare shi thumma yashi'u min dhunubihi wa ma'asihi fin nasi sannan shedan yayi duk abin da zai iya yayi kokari ya yada ya kwarzanta wannan zunubin nasa a cikin mutane ya yi ƙoƙari duk yadda za a yaga wannan zunubin na wannan malami ya fito mutane kowa ya san shi me dalili saboda da zara an ce malam wani ko shehu wani wanda ake ganin sa a matsayin babban mutum mabi mai ƙalar lahu ƙalar rasul an ce ya yi wani abu na zunubi tare da cewa ba wani abu ne da yake a korarri a gare shi ba zai iya yi tunda ɗan adam ne shi to amma shi shaɗan babban abin da yake bukata shine wanda duk suka ɗauke shi a matsayin malami su yayi daga gabansa duk wani ilimi da yake bayarwa mutane suke amfanuwa da shi sai kore su wannan ilimin shi kenan ya tsaya daga nan an daina amfanuwa da shi yan uwa ina fata an fahimta tare da cewa laifi ne wanda shi zai iya zuwa ya tuba tsakaninsa da Allah madaukakin sarki kuma Allah ya yafe masa to amma ko da ya tuba Allah madaukakin sarki ya yafe masa wancan ilimi da yake amfanar da mutane da shi fa shedan ya kore mutane daga barinsa ai malam wane ai kaza yake malam wane ai kaza yake shikenan sai duk wanda yake daukar wani ilimi ko yake amfanuwa da shi sai ya ji shikenan ya daina to burin shaidan ya cika bala yace wa yastanibu minhum man yashi'uha wa yudhi'uha tadyinan wa taqarruban bi za'mihi ila Allah ta'ala bala yace sannan sai shaidan ya samu wasu na'ibai wasu wanda za su taimaka masa a cikin mutane wanda za su taimaka masa wajen mai mai yushi'uha wanda zai yada wannan zanubin wa yudhi'uha ya kwarzanta wannan zanubin tadinan wa taqarruban bi za'amihi shi mai yin wannan aikin na yaɗa zunubin wannan malami ko saban da wannan malami yanayin haka ne tadinan a matsayin addini wa taqarruban ila Allah ta'ala bi za'amihi da ma neman kusancin Allah madaukakin sarki aryawarsa shedan zai riya masa cewa abin da yake yi na kwarzanta laifin wancan malami ai kamar addini ma yake yi ai kamar neman kusancin Allah madaukakin sarki yake da wannan aikin nasa saboda gwanda a fito a gaya mutane wani ya yi kaza eh saboda ya daina halakar da su da sauran irin waɗannan abubuwa malice huwa na'ibu iblisa wala yash'ur sai dai wannan aikin da wannan mutumin yake wajen taimakawa shedan wajen kwarzanta zunubin wancan malami bai sani ba na'ibin shaɗan ne shi mataimakin shaɗan ne wajen aikin shaɗan wala ya shi'uru bai san haka ba innal ladhina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu malai ce lalle Allah madaukakin sarki na cewa haƙiƙa waɗanda suke so alfasha ta yaɗu fil ladina amanu a cikin waɗanda suka yi imani lahum azabun alimun Allah madaukakin sarki ce suna da wata irin azaba mai raɗaɗi fi duniya a nan duniya wal akhira haka nan ma kuma a lahira idan aka je can ma akwai azaba mai raɗi da Allah maɗaukakin sarki ta nadan musu Allah maɗaukakin sarki ce duk waɗanda suke son alfasha ta yaɗu a cikin waɗanda suka yi imani to suna da azaba mai raɗi da Allah maɗaukakin sarki ya yi musu tanadin ta tun a duniya za ta riske su sannan kuma idan sun je lahira nan ma ba kyale su aka ba akwai makamantiyar wannan azabar kowace ta fita da Allah maɗaukakin sarki musu tanadin ta malai ce la nasi'a هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها فكيف إذا تولوهم إشاعتها وإذاعتها ما ليتي wannan fa ayar tana bayani ga wanda yake so alfashar ta yadi kawai shi so yake alfashar ta yadi ba shine yada ta ba Allah ya ce yana da azaba mai radadi a duniya da lahira sai ma ce to ya kuma idan shine ya jibinci ya hada alfashar da kurzanta ta a cikin mutane shi kuma me kake gani za a yi masa yan uwa ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ce waɗanda suke so alfasha ta yaɗa a cikin waɗanda suke imani Allah ya ce yi musu tanadin azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira to ya kuma shi wanda alfashan masu kutum da guda ya ɗauka yake ya haɗa ta ɗin ba so yake ba ya haɗa ta ma yake yi shi kuma wani irin tanadi Allah ya masa kenan kaga ya fi wancan kenan balle kuma alfashar mutumin da taɓa mutuncinsa zai jawo taɓa mutuncin addini wannan shi ma ba daidai ba ne wato abinda mala yake so nuna mana a nan wajen shine yan uwa shedan yakan yi amfani a da wasu daga cikin mutane wajen tauye ko nakasa darajar wani daga cikin masu da'awa me yasa yake yin haka domin ya kora masu amfanuwa da shi daga gabansa kake da wani malami aka fito aka ce maka yayi kaza yayi kaza yayi kaza wani abin da yake mara kyau kuma babban laifi ne to zaka ji babu daɗi a ranka kuma mafi karanci ka ji kai kai wannan malamin ma ka fita da shi babu ruwanka da shi tare da cewa irin laifin da aka ce maka malamin nan yayi maybe kai kana yin makamancin sa ko irin sa ko wanda ya fi shi ko kai makamancin sa ko irin sa ko wanda ya fi shi amma yanzu kai kana gani tunda ai malam ne yayi bai kamata a tuba da dauka ilimi ko darasi a wajen sa ba to shedan shi babban abin da yake bukata kenan ya kora mutane gaba daya daga gaban malamin nan wannan shine zai jawo hankalinmu kuma mu fahimci mahimmancin sirrin ta'aibukan juna wanda mun sha bayani game da haka Allah madaukakin sarki ya kaddara dukkanin mu ƴan adam ne kowa daga cikin mu yana yin daidai yana yin kuskure babban abin da yake a gare ka a matsayin ka na musulmi idan kaga dan uwanka yayi kuskure akwai zabi biyu a gare ka na farko shine kai masa nasiha idan zaka iya idan kuma nasihar za ta yi amfani idan za ka iya ma'ana idan ka kai kai masa nasihar don akwai wanda kai baka isa kai masa nasiha ba saboda ko ya fi ka shekaru ko ya fi ka matsayi ko abin da ya kama da ka idan ma ka je zai ɗauka cewa kamar ka je kai masa rashin kunya ne to nan babu laifi sai ka samu wanda yake tsaransa ko irinsa a shekaru ko a matsayi sai ka same shi ka gaya masa shi kuma sai je same shi masa nasiha zai fa ɗauka akan kai mai irin shekarunka ko mai irin matsayin kai zai ce zai masa kai tsaye ba zai saurare ka ba na biyu idan ba za ka iya masa nasiha ba saboda wani dalili ko kuma ba zai ɗauka ba to kai masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya shirye da shi shi kenan za mu iya tsallaka na uku idan duk ba za ka iya wannan ba to za bakin ka kai shiru za bakin ka kai shiru amma ka koma gefe kana yaɗa wannan zunubin nasa wannan haramun ne yan uwa haramun ne shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gaishe yake cewa wanda duk ya sitirce dan uwansa mumini Allah maɗau a nan duniya Allah maɗaukin sarki shi kuma zai sitirce shi ranar tashin alkiyama kowa ya san hadisin aiko wa man satara muslimin satarahu Allah a fi duniya satarahu Allah fil akhirah wanda duk ya sitirce dan uwansa mumini abinda ake nufi da sitircewa baka bashi sitira ya saba a'a kaga wani aibin sa mara kyau sai ka boye saboda wannan aibin nasa da ka gani mai yiwa nan gaba zai je tuba tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki to idan ya tuba kuma ka riga ka yaɗa shi mutanen ba su iya karɓar tuban mutum ba duk yadda kake idan ka ce ka tuba to mutanen babu ruwansu abinda suke kallo kawai mai kai tuban ka kai da Allah ne amma su sai sun mahukunci wallahi haka mutanen mu suke to shi sa sai ka ɓoye wannan aibin nasa kai ma kana nan dan adam ne irinsa za ka yi wani laifin da yake irin nasa ko wanda ya fi shi dan Allah ya zaka ji idan aka ɗauki wani laifin naka aka je aka yada kowa ya kalli kansa ya kalli irin abin da yake na laifi wa Allah madaukakin sarki ya boye kowa nan ya san akwai abin da yake wanda bai dace ba to ka kalli irin wannan laifin naka da kake wa Allah madaukakin sarki ya boye ba wanda ya sani sai kai kuma kana gani abin da kake bai dace ba to ana nan ana nan sai wani ya sani sai kawai ka ji labari ya fita kana yin kaza dan Allah ya zaka ji to irin wannan abin da zaka ji shi wancan zai ji idan ka ɗauki abin da yake nasa ne ka je ka yaɗa wa mutane to yadda ba ka so laifin ka ya fita ka kunyata ka tojarta idan mutane shi ma kada ka so masa haka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi haka al'amarin yake yan uwa idan ko ka ce sai ka rinka yaɗa laifin mutane kana bibiyar al'aurarsu to kai ma sai Allah maɗaukakin sarki ya tozarta ka ko da a cikin tsakar gidanka ne hadisi ne tabbatacce daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi wanda duk yake bibiyar al'auran mutane haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wanda yake bibiyar al'auran mutane yake kokarin tona asirin su kai ne bin wani kai ne ka wani kaza yake wani kaza yake yi annabi ya ce kai ma sai Allah maɗaukakin sarki ya bibita ka al'aurar annabi ya ce wanda ko Allah ya bibita sa al'aurar sai ya tozarta shi ko da tsakiyar gidansa ne ko da tsakiyar gidanka ne sai Allah maɗaukai sarki ya tona maka asiri kaga wanda tunan asiri fa wannan tsakiyar gidanka to shi sa tsakaninka da dan uwanka musulmi ko da shi soyayya ce soyayya musulmi da musulmi ko za ta bayi baka so ya tozarta kamar yadda kuma baka so ka tozarta amma duk mutumin da kaga ba shi da aiki sai fito da aibukan mutane ba shi da aiki sai wannan wane yayi kaza wane ba duk alkhairan mutane babu ruwansa da shi babu ruwansa da shi ya zauna a kansu sharrin kawai ke bayyana wallahi wannan ba mutumin kirki bane ka guje shi kuma ka rubuta ka ajiye watan wata rana sai kaga nasa aibin ya fito a fili kowa ya san shi Allah yadda yake bayyana aibin mutane sai kaga aibin sa yafi na kowa bayyana ka dauki wata ka dauki wata al'ada kuma ka dauki al'adar boye asirin mutane wallahi sai kaga Allah ya boye asirin ka wannan magana ce ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ta tashi ba ba za ta tashi ba ka dauki boye asirin mutane sai kaga Allah ya boye naka asirin kai ma haka al'amarin yake yan uwa abin da ake iya bayyana shine abin da yake zai cutar da mutane idan ka ga wani yana wani abin da cutarwa ne ga mutane kai tsaye to wannan ba ba ba ba abin nan ba ya koyi asiri bayyanawa ake me yasa za a bayyana saboda wanda zai abin zai shafa su guje shi abin da mutum yake kai tsaye cutarwa ne ga wasu mutum ya ji ya kudunduno wani abu misali na damfara ko cuta ko algus ga mutane zai shigo da shi cikin mutane sai ka gani a ɓoye to wani ba ka ce a masa tar amominin ba a'a wannan bayyana shi za ka yi kowa ya sani wannan ba tonan asiri bane wannan abin da kai addini ne abin da ake bukata kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace dan wannan fata an fahimci manufan malam ko malai ce kullu zalika shedan yana yin wannan ne gaba daya la nasihata minhum walakin ta'a walakin ta'atu li iblis yabatun anhu malai ce suna yin haka ne don yada a abinda suka gani na aibu ga wasu ba tare da sun musu wata nasiha ba ba wai sun yi haka ne don nasiha ga mutane ba sun yi haka ne don yin biyayya ga shaidani wani ya bata nanhu da kuma wakiltar shaidani wajen yin aikin da ya kamata a ce shaidan ne yayi sai malai ce kullu zalika dukkanin waɗannan abubuwan da muka ambata suna yin su ne liyumfira shaidan yana yin su ne liyumfira nasu anhu don ya kore mutane daga gare shi wa anil intifa'i bi ilmihi dan kada mutane su amfana da ilimin da wannan malamin yake da shi wa zunubi hadha mala yace mu sani zunubin wannan mutumin ko wannan malamin da yayi laifi ake gani yayi zunubi aka yada shi aka daina amfanuwa da ilimin sa law balagat anana sama inda zamu kaddara zunubin sa ya tabo sama sama ta ɗaya da muke gani ya tabo can tsirin sama saboda yawan zunubin sa duk duniya ya cika ya cika zunubin sa ya cika duniya ya tashi sama har ya tabo sama saboda yawan sa sai mala ya ce ahwanu inda Allahi abu ne da yake mai sauƙi a wajen Allah maɗaukakin sarki li'annahu idza taba saboda idan ya tuba qabila Allahu tawbatahu Allah zai karɓi tubansa ko akwai wani mutum da Allah maɗaukakin sarki ya ware shi ya ce ba zai karɓi tubansa ba babu babu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ware ya ce wani idan ya karɓi tuba idan ya tuba lokacin da ya kamata a tuba ba zan karɓi tubansa ba babu shi kowa idan ya yi laifi ya koma Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubansa idan mutum ya laifi duk laifin da mutum ya saka Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan hatta ita shirkar da muke cewa ita ce babban laifi da Allah madaukakin sarki ya kawo masu shirka da masu zina da masu kaza sai ce me illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba ta ita shirka yanzu mutane nawa suke shirka sun ce Allah uku ne wasu ma maguzawa ne wasu ma ba su da addini gaba daya amma sun dawo kuma suna ta tuba suna ta shiga addinin musulunci kuma muna ji ƴan uwanmu ne musulmi muna munna tuba kenan to bare mutumin da bare mutumin da yake musulmi kuma kai kanka in za a tambaye ka san wani da ya irin laifi kaza ayyukan alkhairin da yake a idan ganin idanka ya fi yawa sama da wancan laifin da ka san shi a matsayin mutumin kirki yana kaza yana kaza duk abubuwan alkhairi ne to amma sai gaji an ce yayi wani abu guda daya mara kyau babba duk waɗancan ayyukan alkhairin nasa sai ka danne su sai ka take su sai ka ɗauka wancan abun guda ɗaya da ka ji an faɗa sai ka ta yaɗa shi kai ta kurzanta shi kai ta lalata shi da shi don Allah wani irin rashin adalci kenan wani irin rashin adalci kenan wanda galibi wannan shine ɗabi'ar mutanen ya lil asaf wannan shine ɗabi'ar mutanen mu galibi wallahi in zaka alkhairi dubu mutane babu ruwansu da shi ba ruwansu da shi ba abin da ya shafe ka amma kana yin abu daya shikenan ka shiga uku musamman musamman ai sa'a zance ko ai rashin sa'a kana kana kokarin kamanta addini to ka shiga uku eh ka shiga uku musamman kai ustazi ne wallahi ka shiga uku kai ustazi ne eh kai ustazi a dauka ka ake wani kadan mala'ika jibril ne ko mika'ilu ba kai ba sabo duk wani abin da mutane suke ba za ka yi shi ba mutane sun manta kamun ka zama ustazin ne sai da ka fara zama mutum fa ba haka bane kafin ustazin ne ne kai mutum ne kai duk wata ɗabi'a da shi wanda ba ustazin ba yake da ita kai ma kana da ita haka ne ko ba haka bane duk wata ɗabi'a da ka sani haka duk wannan ustazan da kake gani da manya-manyan malaman mu da shehu nan duk wanda ka sani wallahi duk ɗabi'un mutane da ka sani suna da irinsa kowa ka je kai mu'amala da shi one on one zaka gani sai dai kawai ana masa kyakkyawar zato alkhairin sa yafi amma wani mai sanyi ne wani mai fishi ne wani mai kaza ne duk yadda ka sani haka ake saboda wannan ɗabi'a ɗabi'ar mutum galibi halin mutum ba sa canzawa duk ilimin sa duk karatun sa ga al'amarin haka yake haka al'amarin yake to bari kai junan mu adalci kawai dan mutum ya zama sai ai wannan sai akwai mutane ma daga addini wallahi sai mutum ya baya marmarin maza ma ustaz saboda in ka zama ustaz ka shiga uku a cikin mutane a haramta maka abin da yake na halak abubuwan da suke na halak in kai sai a rika cewa ai bai dace kai ba kuma kowa yana yi kowa yana yi kai ba za ka yi ba da gani duk irin waɗannan abubuwa ya kamata mutanen mu su waye a kansu mu fahimta yanzu mutum a matsayinsa na limami ko wani abin da ya kama da haka sai a ganshi ya sako yan t-shirt da yan riga haka da sauran sai na tafiya a layi ka ganshi na to kai me sa ka sa idan haramun ne kai me sa kai idan kuma halak ne shi me sa ba zai ba ba haka bane amma shi illa kawai ya zama ustaz da Allah ba dole mutane su daina zama ustaz ba eh shi sai ya ga mutum da ustaz ne amma da ya dan fara shiga da ya dan je kwari ya dan fara samun kuɗi sai ga ya fasa ustazanci wallahi sai ga ya fasa me yasa zai fasa saboda abin da kuke masa abin da mutane suke masa kallo suke kawai a duk wani abin da na duniyanci ba zai ba yana so ya dan shakata yana so ya dan wala shi ma yadda kake yi kama amma shi sai a ce ba zai ba saboda shi ustazi ne an je an takure shi an matse shi Allah shi yadda mu ya kamata mu fahimci yadda addini yake duk abin da aka haramtawa wani gama garin mutane shi ma ustazi an haramta masa duk abin da aka halatta wani gama garin mutane shi ba an halatta masa sai ka ba ka ba ustazi ya shakata shi ma yadda kowa yake shakatawa malai ce zunubinsa ko ya kai ya taɓo sama insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa idan ya tuba wa baddala sayyi'ati sayyi'ati hasanat kuma zai canza waɗannan munanan ayyukan nasu zamto kyawawa wa amma dhunubu ulaika amma zunuban waɗancan masu yada zunubin nasu su abinda basu gane ba ba sani ba shine fa zulmul lil mu'minina sai ya kasance abinda suka yi zalunci ne wa mumini wata tabbu'un li'aurati kuma bibi al'auran mumini ce wa qasdun li fadihati kuma lifatar tozarta musulmi ce ko kuma tozarta mumini ne wanda duk wa duk wanda ya haka kamar yadda na mana bayani a baya sai Allah madaukakin sarki shi ma ya bibi al'aurarsa shi abin da zunubi ne laifi tsakaninsa da Allah madaukakin sarki in ya tuba sai Allah ya fi masa amma su abin da suke shine kokarin tozarta musulmi ne kokarin bibiyar al'aurarsa ne kokarin fito da shi ne su yaye masa zani a kasuwa wanda duk mai irin wannan aikin Allah madaukakin sarki baya barin sa wallahu subhanahu bil mirsad malai sai lallai fa Allah madaukakin sarki yana nan a madakata yana jiran su za su je su haɗu da shi la takhfa alaihi kama in sudur abubuwan da kirji yake boyewa ba sa buya ga Allah madaukakin sarki idan ka boye wani abu a kirjinka kai zai buya wa Allah madaukakin sarki ni da sauran uwana ka boye mana amma Allah da ya halicce ka zaka boye masa ne to abubuwan da kirji ya boye baya buya ga Allah madaukakin sarki wa da sa'isul nufus da abinda zuciya take ɗarsa wa mutane fa in ajaza shaytanu an hadhihi almartabati idan shaydan ya gajiya ya kasa da kai mutum zuwa martaban nan ta uku shine saban Allah babban sabo naqalahu ila sai ya dauke mutum zuwa martaba ta gaba shine almartabatu rabi'a martaba ta hudu wa hiya saghairu sune kanana kananan zinubai yanzu ya kasa kai ka zuwa ga babban zinubi duk wani babban zinubi Allah ya taimake ka ka kame gabarinsa baka yi to sai kuma ya ɗauko ka sai ya ce to shi kenan ba za a kyale ka mu dawo ƙananan ƙananan zunuban su ma ai muna da buƙatu muna da buƙatar su eh inji shedan sai a dawo nan kuma allati idajtumi'at wanda su ƙananan ƙananan zunubai ko idajtama'at idan ta tattara idan ta haɗu ta yawa farubama ahlakat sahibaha sau da yawa zaka ga tana halakar da ma'abocinta shi ƙaramin zunubi galibi rena shi ake yi amma kuma karamin zunubi galibi kuma yafi babban zunubi halakawar ƴan uwa saboda yanzu akwai wanda rabansa da ya zakke wani babban zunubi ya manta Allah madaukakin sarki ya kare shi amma kuma kullum sai yayi karamin zunubi ya fadari an fahimta ya kauce wa babban zunubi kusan ko da yaushe Allah madaukakin sarki ya taimake shi za ku ga duk abin da za a ce babban zunubi ne Allah ya taimake shi ya kauce masa amma ƙananan zunubi kuma wannan ya rena shi yana ganin babu komai yana ta aikata su kullum kullum su kuma ƙananan zunuban tattaruwa suke haɗuwa suke yi suna yin tarakumi idan suka tattaru gaba ɗaya to sai su illar da wancan babban zunubin ma ba zai ba shi ne abin da yake faruwa shi ne malai sai idan suka haɗu suna halakar da ma'abocin shi ƙultu malam wahidi sai ya ce rawal imamu ahmadu rahimahullahu ta'ala an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu wannan hadisin shi malam ya yanke maganar ibn qayyim sai ya kawo shi ma'ana ya ga hadisin zai dace da abin da magana da ibn qayyim ya kawo saboda haka sai ya jona hadisin akan maganar ma'ana wannan hadisin idan ka duba littafin ibn qayyim shi bai kawo shi a daidai wannan gabar ba imam ahmad dan hanbal Allah ya masa rahama ya fitar da hadisi daga sahabi salih dan sa'ad Allah Allah karam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace iyyakum wa muhaqqiratiz dhunubi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masoyinmu wanda yake son ko da yaushe mu kasance daga cikin aljanna shine yake ba mu labari cewa iyyakum ina muku gargadi a hirdinku wa muhaqqirati dhunubi da zunuban da kuke renawa su ne muhaqqirati dhunub kananan kananan zunuban da kuke rena kuke gani ba komai bane yace ina muku shadi da irin wannan zunuban annabi yace fa inna ma masalu muhaqqirati dhunubi yace kwatankwacin waɗannan kananan kananan zunuban da kuke renawa kamathali qaumin kamar kwatankwacin wasu mutane ne nazalu bi batni wadin suka sauka a cikin wani kwari ko wani wadi faja azabi'udin wa zabi'udin sai wannan yaje ya dauko ice guda daya wannan yaje ya dauko ice guda daya suna so su gasa su gasa gurasa su ci sai a ce to kowa ya bazu yaje ya samu ice wannan yaje ya kawo ice guda daya wannan ya kawo ice guda daya wannan ya kawo ice guda daya idan sun su kai su su 20 ice 20 zai gasa gurasa ko ba zai gasa ba zai gasa amma itan nan guda ɗaya da mutum ɗaya zai kawo zai gasa gurasa ba zai gasa ba amma in ya tattarfa sai ya gasa gurasa in an fahimci misalin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko yawwa yace hatta hamalu ma an bazu bihi khubzahum har sai sun ɗauko sun samu abin da zai iya nunar da gurasar tasu ma'ana ya iya gasa gurasar tasu ta nuna su kai ga cinta wa inna muhaqqirati dhunuba hakika wa inna muhaqqirati dhunubi hakika a zunuban da mutane suke renawa mata yu'khadh biha sahibaha tuhliku duk lokacin da ma'abocin sa ya ta aikata shi yana gani ba kuma bane to bai ankara ba za ta halakar da shi yadda kaga mutum daya idan yaje dauko wancan itan ba zai kai ga dafa masa abin da yake so ya dafa ba to amma idan wancan ya dauko wancan ya dauko ma'ana kana ta yi kenan kayi ka ƙara yi ka ƙara yi ka ƙara yi shine wancan ya dauko wancan ya dauko idan suka tattara sai su gasa gurasa sai su dafa maka abinci sai ka ci to idan suka tattara sai su halakar da kai sai su kai mutum wuta shine abin da annabi yake so ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa hakanan sheik muhammad shakir ya inganta isnadinsa قال الحافظ سنده حسن ابن هذا الأسقلاني أسكن فتول باري إسناد والناديسي حسن وروى الدارمي وروى الدارمي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها هكذا إمام الدارمي يا رويتو hadisi da imam ibn maja alqazwini daga nana aisha uwar mumini Allah kara mata yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laha tace hakika annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace da ita iyaki wa muhaqqirati dhunubi yace mata ya aisha ina kashe dinki ina miki gargadi da kanana kananan zinubai waɗanda ake renawa yace ki guje su a hirdinki da su kada ki zake musu fa inna laha min Allah taliban ya ce hakika irin waɗannan zunubin laha suna da minallahi daga Allah maɗaukin sarki taliban wanda yake neman su shi ne malamai suka ce Allah maɗaukin sarki ya wakilta wani mala'ika na musamman da yake rubuta su ma'ana duk ƙaramin zunubin da kake gani kai ba komai ba ne to akwai wanda Allah maɗaukin sarki ya wakilta kuma shi rubutawa yake idan kai ka manta mala'ikan da yake rubuta bai manta ba ya rubuta kuma Allah maɗaukin sarki yana nan zai maka hisabi a kansa shi ne matsalar kai kai kana gani ba magana ce kawai ka faɗa a waya ko a baki ko wani a makamancin ka kawai ta wuce idan ma za a tuno maka da ita ka manta amma wallahi allan da kai wa maganar ka saba masa bai manta ba kuma an rubuta sai ka hira sai ka ganshi to shedan ya san wannan illar to shi sa sai kokari ya rinka tun kuɗa ka yana inga zaka zuwa ga ƙanana ƙananan zunubai ba dai ka ƙi yin babban ba to sai rinka kai zuwa ga waɗannan abubuwa a hankali a hankali suna taruwa yana jin daɗi yana ta tara account ɗinsa yana ta ƙara hauhawa lokacin da za su fito su fashe su halakar da mutum mutum bai sani ba Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu wannan hadisi na biyu shi ma imamu ibn maja ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 4,243 haka nan a cikin kitabun zuhud babu zikirin zunub hakan imamu darim ya fitar da shi shi ma majalladi na biyu hadisi mai lamba ta 303 haka nan imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad imam sheikh muhammad nasir albani ya inganta shi a cikin al-silsilatul ahadith sahiha nasa malai ce warawa asad bin musa fi zuhud mala asad dan musa ya rawaito a cikin littafin zuhud cewa an abi ayyub al-ansari qala daga babban sahabi abu ayyub al-ansari Allah kara masa yarda yace innan rajula haƙiƙa mutum la ya amalar hasanata yakan aikata aiki kyakkyawa fayafiƙu biha sai ya aminta da wannan aikin da ya aikata wayan salmu haƙirat sai ya manta ƙananan ƙananan zunuban da yake aikatawa sai ya rudu da wancan kyakkyawan aikin da ya aikata fayalqa Allah wa qad ahatat bihi sai ya haɗu da Allah madaukakin sarki wannan ƙananan ƙananan zunuban sun kewaye shi sun masa da baibayi ya rasa yadda zai yi ma'ana mutum zai aikata wani aiki na alkhairi ya yi sadaka ko ya yi sallah ta nafila ko ta farilla ko ya yi azumin nafila ya yi aikin alkhairi sai ya gode wa Allah maɗaukakin sarki Allah ya taimake shi ya aikin alkhairi to amma sai ya manta kuma sai ya rinka aikata ƙananan ƙananan zunubai me yake gani ya yi aikin da yake na alkhairi to wannan ƙananan ƙananan zunuban bai ankara ba idan ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki sai ya ga sun gama da bebe shi ma'ana sirrin jayi wancan aikin alkhairin da yi tunda a lahira dama ai mizani ne aunawa ake da alkhairin da kishiyarsa to sai ga waɗancan munanan ayyukan sun gama dabaibe shi sun gama kewaye shi yace wa innar rajula haka nan kuma akan samu mutum la ya'mala sayyi'ata yakan aikata aikin da yake mummunan aiki fa yakuna fi fa yakuna minha mushfiqan sai kasance ya tsorata ya firgita game da wancan mummunan aikin da ya aikata wannan shi zai bashi dama ya istighfar ya roki gafarar Allah madaukakin sarki hatta yalqa Allah aminan sai kaga ya hadu da Allah madaukakin sarki cikin aminci yan uwa an fahimta aiko wannan ya aikata mummunan aiki shi na biyun kenan mummunan aikin da ya aikata sai sa hankalin sa ya tashi zuciyarsa ta kasa nutsuwa saboda haka duk wanda ya aikata aikin alkhairi san abin da ba daidai ba me zai yi shine tuba da istighfari to wannan tsoratar da ya da tuban da ya da istighfari sai ya hadu da Allah madaukakin sarki shi kuma a cikin aminci Allah ya gafarta masa amma shi wancan da ya aikata aikin alkhairi ya manta da akwai abubuwan da suke bujuro masa na ƙananan ƙananan zanabai kawai ya ta zakke musu sai ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki Allah ya fushi da shi wannan magana an ciro ta ne daga cikin littafin Fathul Bari na Sheikh Ibn Hajar Al-Asqalani qala Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim yake cewa fa in a'jazahu idan dan adam ya gajiyar da shi dan har yanzu kanana kananan zanuban ma Allah ya kiyaye shi baya afkawa cikin su ko kuma da ya afka sai ya tuba da ya afka sai ya tuba shedan ya kasa riba akan sa akan haka min hadhi a'jazahu al-'abd min hadhi bawa ya gajiyar da shedan daga wannan naqalahu ila nan ma sai kokarin dauke ka sai ya cire ka zuwa ga martaba ta gaba ita ce martaba da zamu tashi sati mai zuwa Allah madaukakin sarki ya kai mu ita ce martaba ta biyar Allah madaukakin sarki ya kare mu daga dukkanin waɗannan makayid makayid na shedan gaba daya waɗannan mugayen dabarbaru da makidoji da shedan yake kulla mana lalle sai ya tura mu cikin wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu insha Allah ta'ala ba za mu shiga wuta tare da shedan ba in Allah da sai ya ji kunya Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah نعم نعم نعم نعم ايه امم ايه gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne warai abinda ya ce shi ne da Allah a ji hankalin mutane akan musamman waɗanda idan aiki haɗa su a waje guda ma'aikata haka suna aiki wani lokaci sai ga lokacin sallah ya yi to da aka yi dace akwai wanda shi yake ganin bai kamata a cigaba da aiki ba ba a je an yi sallah ba ya fita ya je don ya yi sallah musamman idan shi ne in charge a wajen idan babu shi aiki zai ɗan tsaya to sai kaga sauran wanda musulmi ne yan uwansa wanda ba su ba su je sun yi sallah tare da shi ba suna maganganu mara kyau a kansa kafi mu san addini ne kai kadai ne musulmi sannuwa ne irin waɗannan abubuwan to waɗannan maganganu maganganu ne na izgili gaskiya bai kamata ba ya maganganu ne na izgili wanda za su jawo mutum matsala a cikin addininsa ɗaya daga cikin haƙƙin da mutum yake da shi akan haƙƙin da Allah maɗaukin sarki yake da shi akan bawa shine ya bautata masa kada ya haɗa shi da kowa a cikin bauta daga cikin mafi girman bauta kuma akwai sallah saboda ka duk abin da dan adam yake yi na aiki kowanne iri ne inda ya cikar da lokacin sallah ya bar wannan aikin ya je yi sallah idan kana da wata gajiyawa ko kasawa saban Allah madaukakin sarki kake yi baka iya tashi ka je kai sallah ba to ka ja bakin ka kai shiru ka ji da saban da yake damun ka saban da yake damun saban da ka zakkewa na kin tashi ka je kai sallah ka ji da shi amma maganganun da zaka faɗa wannan kuma za su iya kai ka zuwa ga cikin matsala za su iya kai ka yin izgili wa addini ko mai addini yana kai mutum zuwa ga kafirci yan uwa mu sani haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum lokacin da aka samu wasu suke izgili wa annabi da sabansa bayan sun dawo daga yaki da labari ya kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwa suka suka ce da annabi ya rasulullah wallahi magana da muka faɗa ba da gaske muke ba cewa suke ai annabi da sabansa waɗannan masu katin cikin su za su iya yin wani yaki me za su iya yi babu abin haka da irin waɗannan maganganun suke faɗa sabon annabi wai sabon annabi su ne masu ƙaton ciki su tsakanin suke wannan magana sai ɗaya daga cikin sabai yaje sai ce munafikai ne ko wallahi sai na je na gaya wa annabi to kafin ya je ya gaya wa annabi mala'ika jibril ya riga shi ya zo isar da sako zuwa ga annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi to shine suka zo suke suka ɗaya daga cikin su ya kama a ya suna abin ake sa raƙumi ba linzami ba irin akala ta raƙumi annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi annabi yana tafiya yana jan kafarsa ƙasa yana cewa rasulullahi wallahi da wasa muke wannan magana ba da gaske muke ba annabi yana ce masa ul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'una yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke wasa kuke izgili la ta'taziru kada ka hanzari kada kafartum ba da imanikum kun kafarta bayan kun imani yana faɗa annabi yana maimaita masa wannan magana to kaga irin waɗannan maganganu za su iya jefa mutum cikin irin wancan shi sa na gaya mana cewa idan kana da gajiyawar da lokacin sallah ba za ka tashi ka je ka sallah ba ka ji da laifinka laifi ne wannan da ka aikata wannan bai kai ka zuwa ga kafirci ba ka ji da shi amma maganar da za ka yi na izgili wa addini ko shi wanda ya tashi je wa addinin wallahi akwai matsala a kanta saboda haka mu kiyaye bakin mu gaskiya baki baki yana da matsala yan uwa baki yana da matsala babu abin da yake jefa mutum da wuta yan uwa wallahi kamar baki duk abin da ka sani a jikinka babu abin da zai kai mutum wuta kamar baki saboda haka sai mun kiyaye bakin magana ba dole ne sai ka yi ta ba idan har malamai suka ce idan har magana za ta kasance ado ce to shiru kuma zai kasance gwal ne ko zinari saboda shuru babu aiba a cikin shuru yan uwa Allah ba za ka zargi kanka a cikin shuru ba amma magana in za ka magana ɗari za ga a cikin ɗarin sai ka zargi saba'in ko abin da ya kama da haka amma in kai shuru kaga baka zagi wani ba baka ci mutuncin wani ba baka faɗo ta magana mara kyau ba baka yi ƙarya ba baka yi duk babu wannan a cikin shuru fa saboda haka idan magana ba ta zama dole ba alfubul min al-kalam raran magana mu rinka saurara ta bakin nan Allah madaukakin sarki mana shine domin mu zikiri mu ambaci Allah mu yi communication tsakaninmu da yan uwanmu amma ba a yi baki dan a yi ta maganganu waɗanda ba su kamata ba saboda haka yan uwa mu kiyaye Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba daya na'am na'am gaskiya ne sosai mako na fi fice gaba al'aminu to Allah shirye da mu gaba daya abin da ke cewa shine galibi mutane gaggawa su akan sallah take galibi ma'ana za ga gaggawa mutane galibi akan ibada take da inda ake dan da inda ake dan sallah haka yace ake kamantawa sai ga mutane ba sa son su zai sallah a wajen saboda za a yi minti biyu ko minti uku ko minti biyar ana sallah ina gani dai sallolin da ake galibi za ga an faɗaɗe minti biyar ne irin asuba ce za a kai minti bakwai ko minti goma ba ma a ƙarasawa galibi to amma idan mutum ya je zauna a teburin mai shayi ko majalisa dan Allah minti nawa yake Allah minti nawa mutum yake kuma za a ga ka kalla idan mutum ya gama sallar tasa yayi wannan korafin an yi kaza an yi kaza yayi mai saurin ko kuma wacce ba a saurin a cikin ta idan idan ya gama da Allah ina yake zuwa hira za ka same shi a jazo yana yi da Allah ba haka bane to abinda abinda ya kamata mutum ya la'akari da shi shine lokacin da kake yin sallah kana gaban Allah madaukakin sarki ne akwai abin da kake nema wanda ba Allah madaukakin sarki ba shi da shi to kana gaggawa ka ban gaban Allah madaukakin sarki ka tafi gaban mai shayi ka je ka zauna kana hira kana sauri ka bar gaban Allah madaukakin sarki ka tafi wani waje ka je kai wani bukatar ka ta mutane saboda haka kuskure ne irin na mutane wanda galibi wannan sai dai a hankali faɗakarwa ta yau da kullum ita za ta abin nan mutane gaskiya ita sallah ana so a sallah ne irin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan muka kalli yadda annabi yake yin sallarsa idan muka ce za mu yi sallah irin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suron da yake karantawa da sauransu yanzu ba ba za mu iya irin wannan sallar ba wallahi ba za mu iya ba annabi ya yi sallar tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a sallar azhar ko sallar asuba yace na manta ya karanta suratul araf gaba ɗayanta ta suratul araf gaba daya yanzu da Allah ka zo karanta mutane suratul araf wa ala wa ala al-arafi rijalun ka gani ba ma uzuri ba ma uzuri ka ga misali kamar ranar juma'a da ta wuce an yi sallah sai ya kasance an yi rashin sa ana ruwa sallar juma'a to mutane da yawa suna dan cikin ruwa haka da sauransu liman ya sha'afa mutane suna cikin ruwa duk da dai ba wata doguwar sura ya ba ba wata doguwar aya ba daga kamasar lalazina min qablihim qariba ne zuwa karshen suratul hashr ya karanta kuma raba ta biye to amma dai mutane baka iya musu maganganu kana na ji waɗannan maganganun kala kala masu zagi suna yi da sauran saboda Allah mutumin da zai maka sallar juma'a ka sauke faralli me abin zagin sa yanzu dan Allah akan titi mutane ne suke maka kuskure ko kana so ka baka so dole ka hakuri ka wuce ka bar su dan Allah a kan titi kawai wani za ka yi masa amma ya ɗura maka ashar kuma ya tafiye sa nawa mutane kake musu abu wanda dole ka haƙuri kana so ko baka so amma limamin ka da ya maka sallar juma'a saboda Allah dan yi wadan wani kuskure na tsawaita maka sallah me abin zagi zakani da Allah ƴan uwa mu ga yawa junan mu gaskiya me abin zagi ka kalli ka kalli alkhairin da ya ne zuwa ya rubuta hudu ba ya zo ya karanta maka ya maka sallah yanzu kai aka baka dama aka ce ka rubuta hudu da ka zo karanta zaka iya amma yayi ya zo ya maka ya maka sallah me abin zagi in ya kuskure wannan yan uwa ba daidai bane gaskiya ya kamata mu gyara to kowanne sallah kowanne masallaci in dai suna sallah irin lokacin da muke sallah haka aka yi sallan nan haka aka yi ta ka gani amma saboda Allah wallahi duk yana an an ga mu irin wannan maganganun da yawa masu zagi suna yi masu kaza suna yi to da Allah ya yafe mana gaba daya Allah ya yafe mana gaba daya Allah ya shirye da mu amma da ya kamata mu rinka gyara abubuwan mu yan uwa gaskiya ya kamata barin ka gyara addini addini yafi kuma muhimmanci a rayuwar mu gaba daya idan muka wulakantar da addini haka yanzu wani wani zaka ga neman abincin sa wallahi ruwa zai masa kowane irin duka bai dan ba zai ce a wajen nema ne eh ruwa ya dake masa saboda neman abinci bai damu ba ji yake a ransa wani abu na kirki yayi saboda me neman halak din sa yake yi to yan uwa da neman halak din duniya da neman aljanna lahira wacce tafi gani alta Allah kyauta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billahi kumarna